gyaɗe zai gabatar cikin shirin da jibi social media da ke na azare suke ɗaukar nauyin kawo masu sauraro.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Masu sauraron gidan rediyon biyar CFA Mazari a daidai wani lokaci Assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin samun damar kasancewa tare da ku. Kamar yadda aka saba jibis social media da ke wato na katagun da ke na azare. Mun saba kasancewa tare da su a dukkanin alhamis ta farkon wata inda suke daukan nauyin wannan shiri ta hanyar wato gayyato malama na sunna daban-daban don faɗakar da al'umma musulmai kan matsaloli da dama kamar yadda kuma a makonni biyu da suka gabata da muka kasance tare da ku a cikin shirin shi malam zaharaddin ya yi bayani kan a wannan mako a wannan karan bisa gabatowar watan azumin ramadana za mu kasance tare da ku a wannan watan sau biyu ne to da yardar allah a wannan makon shine kuma mako na ƙarshe da za mu shiga watan azumin ramadana na haka za mu kasance tare da ku a cikin wannan shirin kamar yadda aka saba inda shirin ya samu bakuncin alkali sheik abubakar musa giyaɗe inda malam zai amsa tambayoyi kan azumin watan ramadana masu sauraro sunana ahmad adamu da zan jagoranci gabatar da shirin kuma ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda muka saba zan fara bawa shi malam zaharaddin dama wajen a budewa shirin kamar yadda muka saba malam zaharaddin gare ka alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum salam.
a yan uwa masu kallo da sauraron mu muna muku barka da shigowa wannan shiri da muka saba gabatarwa a farkon duk watanni da muke da su a wannan shiri ne da muka tsara kuma muka kirkire shi saboda ilmantar da mutane da kuma wayar da su akan al'amuran da suka shafi addini Uh, duk wata mukan zaɓi uh, maudu'ai wanda suke da alaka da abubuwan da suke faruwa to uh, kasancewar ya kamata ce shirin namu ya zo wani alhamis ne to kuma uh, wani alhamis din zai zamanto cewa muna cikin azumi Mm.
don haka uh, muka zaɓi a gabatar da wannan shiri a wannan sati sannan kuma a amsa tambayoyin 'yan uwa musamman tambayoyi wanda suka shafi azumi kasancewar uh, lokacin azumi da uh, kusancin ku- lokacin da azumi ya kusanto akan yawaita tambayoyi a malamai Na'am.
to idan muka yi wannan shiri insha Allah muna tsammanin za mu rage musu wasu daga cikin aikace-aikacen da mutane suke basu na tambayoyi Na'am.
a wannan shiri eh, zai zamanto cewa muna da hanyoyin karban tambayoyi mabambanta Kwarai da gaske na'am.
za mu za a ba da lambar waya Mm.
a kafafen social media da ake kallo duk yadda aka turo sako na tambaya insha Allah Mm.
inda har ido ya kai ga gurin za a yi kokari a karanta Na'am.
sannan kuma za a bude a, akwatin waya Na'am.
ga masu kira su yi tambayoyi Mm.
amma kafin kai tsaye mu shiga cikin shirin Na'am.
za a ba wa malam wasu mintoti Mm.
saboda ya jan hankali da kuma ilmantar da mutane Kwarai da gaske.
tare da nusar da su akan abubuwan da ya kamata su luzumta Na'am.
da kuma irin shirye-shiryen da ya kamata a yi kasancewar muna da takaitaccen kwanaki wajen a fara gabatar da ibada na azumin watan ramadan Na'am.
malam muna maka barka da shigowa Assalamu alaikum warahmatullahi Cewa karmakallahu barka da shigowa kuma kai tsaye bari mu fara hukumce mu baka dama kamar da shi malam Zahraddin ya bayani eh, zan baka wasu mintoci kafin mu je ga waɗannan tambayoyi a karmakallahu gare ka.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikum salam wa rahmatullah.
wannan mana barka da arzikin halara a wannan gidan rediyo a, wadda yake mai tarin alkhairai da yawa a daidai wannan lokaci domin gabatar da nasiha wa junanmu mus- musamman akan abin da ya shafi wannan azumi mai tarin albarka da yake karatowa zuwa gare mu da kuma amsa tambayoyi da ake tsammanin cewa za a samu daga 'yan uwa gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu masaniya a kai ya abin da muka sani Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Amin ya Allah.
a gabanin aje zuwa ga tambayoyi kamar yadda aka ce akwai bukatar tsokaci bari na magana akan abin da ba lallai ne tambayoyi su bi ta kansa ba a watan azumi kamar sauran watanni yana tsayuwa ne da ɗayan hanyoyi guda biyu ko dai a ganshi ko kuma a watan da ya gabace shi cika kwana talatin Na'am.
kamar ramadan ko a ganshi lokacin da sha'aban yake kwana 29 Na.
ko kuma sha'aban din ya cika 30 a lokacin da bai yiwu an ga ramadan din a 29 ga watan sha'aban ba Na.
wannan ita ce sunnar tabbatar wata a shari'ar musulunci Na.
tun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kawo yanzu da ijma'in malaman musulunci Na.
annabi mai tsira da amincin Allah a cikin hadisin Abu Huraira cikin sahihu Muslim yana cewa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi Na.
fa in miya alaikum fa akmilu al-adad Ah, ku yi azumi da ganinsa kuma ku sha da ganinsa Na.
idan an boye muku shi to sai ku cika irge wato kenan sai a cika sha'aban kwana talatin Na.
haka makamancinsa ya zo cikin hadisin abdullahi dan umar cikin bukhari da muslim ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ta sumu hatta tarahu wa la tuftiru hatta tarahu fa in ghumma alaikum faqduru lahu Na.
Ah, kar ku- kar ku dauki azumi sai kun ganshi kar ku sha kuma sai kun ganshi Na.
idan kuma an ɓoye muku shi to sai ku kuntata masa Na.
mana sai ku dada akan na wannan ku rage akan wancan wadda ba a gani ba Na.
shine ma'anar ku cika talatin din kenan da ya zo a cikin wancan hadisin Mm.
a zamanin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi abdullahi dan umar na bamu labari Mm.
yace tara annasul hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytuhu fa sama wa amara an-nasa bi siyamihi Na.
yace mutane sun yi dafifin duban wata Ah, sai na zo na ba da manzan Allah salama labari cewa na gan shi Na.
sai ya ɗauki azumi sai ya umarci kuma mutane da ɗaukan azumi Na.
da sauran hadisai waɗanda suke da ba da sako irin wannan wadda sakon dukka yana koma zuwa ga ma'ana guda ɗaya ne cewa watan azumi yana kafuwa ne ko da ganinsa ko da cikan sha'aban talatin to shi wannan gani a kansa nake so na yi magana Na.
gani iri biyu ne akwai gani na hakika gani na hakika shine a ga wata ido da ido cil da cil Mm.
akwai gani na hukunci a shi wancan gani na hakika ganin da za a ce kowa ya gani Na.
akwai gani kuma na hukunci Mm.
ganin hukunci shine eh an gani din Na.
amma wala Allah mutum ɗaya ne ya gani Mm.
tayiwu mutum biyu ne masu ka gani Na.
wato kamar wani rabo ne Mm.
da wani ya tsinkaye shi Na.
to wannan gani ya zama ganin hukunci tun da da ganin mutum ɗayan nan ko da ganin mutum biyu ne za a yi hukuncin an gan shi Na.
kuma idan aka yi hukuncin an gan shi to yanzu ɗaukan azumi ya zama wajibi ya zama dole akan kowa Na.
wanda yake da hakkin yarda da wanda ya gani Mm.
shine shugaba wanda yake jagorantar musulmai akan al'amuransu na addini Na.
addinin musulunci haka ne aka tsara shi waɗansu abubuwan ba akan yaƙi ne ake gina su ba na'am wasu abubuwan na addini ana gina su ne akan hukunci idan an gina akan hukunci to wannan hukuncin shi ake bi wanda ya bi hukuncin kuma shine ya dace da shari'a na'am ko wasu abubuwa da shari'a ta gina su ne akan hukunci yanzu ko janaba ta samu mutum Mm.
wurin da janaba ta fita daban kuma abin da aka ce mutum ya yi daban Na'am.
shine ka ɗebi ruwa ka wanke jikinka gaba ɗaya ilahirin jikinka na'am na'am ko ina kuma ga yadda janabar ta fita Mm.
wannan hukunci ne kuma sai aka ce idan kai haka to shine ka kawar da wancan abin da ya fitan na'am kaga in ra'ayinka ne sai ka ce in ka kama wajen ka wanke shine ka kawar na'am to amma hukuncin shari'a ba haka bane ba Mm.
kamar mutumin da ya tsuguna ya yi fitsari Mm.
sai a ce ya ɗauki ruwa ya wanke gaban alwalarsa Mm.
shine ya kawar da wannan hukuncin fitsarin inda an bashi da ra'ayinsa zai ce in ya wanke fitsarin daga gabansa Shikenan, shikenan mm.
ya tafiyar da fitsari na'am to amma shari'a sai ta ce sai an wanke gaban alwala ne sannan aka tafiyar da hukuncin wannan yin wannan yin fitsarin na'am kaga alwala da wanka ana yin su ne da ruwa Mm.
idan mutum ya gaza amfani da ruwa ya- ba zai iya ba ko saboda jinya ko saboda ya rasa ruwan da zai amfani da shi zaka ce kuma taimama Mm.
taimaman nan sai aka ce ya buga ƙasa bugu ɗaya da hannayensa guda biyu Mm.
ya fure ko ya kaɗe na'am ya shafa fiskarsa da kuma tafin hannayensa guda biyu na'am Ah, to kai da in ruwa ka samu za ka wanke jikinka gaba daya yanzu sai aka ce ka shafa kura Lallai.
ta ƙasa a fiskarka da tafin hannunka guda biyu shikenan ya ishe ka a madadin wanka sai ka samu ruwa kai wankan haka idan alwala ne to kaga shari'a idan ta yi hukunci eh, binta ake yi bisa tsarin hukuncinta ba ra'ayinka ba ne ba Eh, eh, wato ba za ka sako hankalinka gajiyayye Mm.
cikin hukuncin shari'a ka ce za ka canza shi zuwa ga abin da kai sai abin da ya daidai da hankalinka ko daidai da ra'ayinka ba na'am sai da na ali radiyallahu ta'ala anhu a ci- a wani hadisi yana cewa law kana ad-dinu bir ra'yi lakana mashu asfalil khuffi awla min a'lahu na'am fa inni ra'aytu rasulullahi sallama yamsahu a'lahu na'am wato ya ce da a ce addini ra'ayi ne da shafan kasan huffi ya fi dacewa akan shafan sama na'am amma sai na ga manzo Allah sallama saman yake shafawa to haka ne hukuncin shari'a Ah, ai muna bin limami sallah zaka je hukuncin shari'a ne ku yi sallah kamar mu maza na'am hukuncin shari'a ne wasu ma suka masa hukuncin wajibi ne ma namiji ya je masallaci ya yi sallar jam'i tare da liman Na'am.
sallolin nan akwai wanda liman yake karatu a sirrance kamar Mm.
azahar kamar la'asar Mm.
eh, kamar raka'a biyun eh, abin raka'a biyun karshe na isha kamar raka'a ɗaya karshe ta magariba amma a hakan idan ka bi shi ka aka yi sallama ka idar da sallah sallar ka tayi amma fa ba ba ka da yaƙinin ya karanta fatiha ko bai karanta ba Lallai.
Bari.
ba ka da yaƙinin ya yi karatun nan ko bai yi karatun nan ba haka ka bi shi amma wasu sun ɗauke shi da sauƙi in ka ɗauka wa kanka cewa eh, sai ka gani da idanka Mm.
kafin ka yi azumi to ai ka ɗau da laba ga mu Kwarai da gaske.
ai abubuwan da Mm.
za- abubuwan da su- ake bin ka bashi a kansu a shari'a suna da yawa sosai Ba kaɗan ba.
Mm.
ai suna da yawa hukunci ne ake bi shi kenan kai ka fita ka bi hukunci Mm.
wannan shine abin da eh, ya kamata a ce mun lura da shi mu Na'am.
mai da hankali a kansa kuma zan na ga zan takaita tsokaci na a kansa Oh, la'alla wasu abubuwan duk za su fito a cikin tambayoyi kar mu cike wurin da waɗansu bayanan da sai wa sha Allah.
eh, ba su ne za su warware wa mutane matsalolinsu ba Lallai kuwa.
assalamu alaikum To masha Allah alaikum salam akram kallah mai matukar godiya. Eh, Masu sauraro eh, za a ci gaba da sauraro kamar da ake sauraro a a rediyo kuma za a iya kallon shi wannan shiri kai tsaye a kafafen sada zumunta musamman na facebook akwai zauren a wato akwai sautul hikima nigeria akwai jibuis katagum akwai kuma jibuis bauchi state a sannan kuma akwai shafin shi sheik abubakar musa gyaɗe da dai sauran zauren karatuttukan malaman sunna za a iya kallon wannan shiri kai tsaye a, kamar yadda ake sauraro a, sannan kuma a daidai wani lokaci za mu je ga su wasu daga cikin tambayoyi musamman da aka dantan a turo a, kana daga bisani mu je ga a, masu sauraro malam zaharaddini a karanta mana tambaya ɗaya na'am kana daga bisani sai mu bude layi ah, sannan sai mu ɗauki masu sauraro nan masu sauraro kamar yadda aka sani da lambar ɗaya da za a kira ɗin ita ce sifili tara sifili uku biyu shida biyu sifili sifili sifili takwas wato 090 3262 0008 wannan namba idan ka ta- iya kira ake kira ba a tura sako idan ka tura sako ma ba za mu gani ba amma dai iya kiran shi ne wannan ta lambar da ba- sako kuma za mu ga idan da hali za mu sake karban a, wasu sakonni saboda kar a, mu ba da dama kuma sakonnin su yi yawa ba mu samu mun amsa wasu da dama ba Na'am.
malam zaharuddin na san akwai wasu da suka turo tun da wuri Kwarai kuwa.
saboda haka dan karanta mana guda daya na'am ga wani bawan Allah yana tambaya na'am ya ce ala shiga fata malam nakan sha wahala matuka yayin azumin watan ramadan Eh, saboda idan ina azumi a yunkuri na na taka tsantsan duk lokacin da na gabatar da alola nakan lizumci tofar da yawu eh, da- a bisa dalilin tsoro na haɗiyar ruwa na'am yakan yawaita tofar da yawu Hmm.
har sai ya tabbatar da cewa kamar bakinsa babu sauran ruwan da ya Ruwa.
gabatar da alola na'am so wannan yakan haifar masa da bushewan baki ya zamanto cewa bakinsa ba miyau so yana tambaya eh, shin ah, me hukuncin abin da yake a shari'a ko kuma akwai wani sassauci dangane da wannan aiki da yake gabatarwa
To, bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah to kuskure ne yake yi na'am Ah, ba a tilasta masa ba a dora masa ba a shari'a na'am cewa idan ya kurkure bakin sai ya furzar da ruwa to ba a dora masa cewa sai ya yi ta tofar da yawo ba na'am da zarar mai alwala ya sa ruwa a bakinsa ya kurkure ya jijjige ya zubar da wannan ruwan yadda ake zubar da ruwa to sauran abin da yake bakinsa matuƙar ba ruwan ya rage ba Na'am.
inda ya zubar da ruwan Mm.
to sauran yawun da yake bakinsa wadda yake da damshin wannan ruwa da ya fita Mm.
yana cikin yawo baya cikin ruwa Na'am.
yana cikin yawo don haka ba bukatar ka tofar da yawun bakinsa sai ya fitar Mm.
sai ya sake tarawa sai ya fitar wai har sai ya fitar da danshin ruwan da yake bakinsa a'a ruwa aka ce ka fitar ba danshinsa ba Na'am.
danshinsa rabanka ne yana cikin yawunka Na'am.
don haka babu laifi babu kuma ba dora maka ba ba a takallufi a cikin shari'a Na'am. To masha Allah. To za number dai kamar da aka saba 0903220008 tambaya ne iya akan abin da ya shafi azumi. Na kuma sararo da fatan za a ba mu haɗin kai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ina ga wannan ya kubuce 0903220008 ita ce number kamar da aka saba. ina ga idan wani bai shigo ba za mu je gare ka malam zaharaddin da na ga to ba ga wani ya riga ya shigo assalamu alaikum Assalamu alaikum. To shi ma wannan ya riga da ya ya katse.
na'am Na'am, to amma ga Na'am.
wani- ga wani okay.
Tana gari akwai tangarɗa ne a ita abin nan karanta mana na gaba.
ga wani adam muhammad giyade Na'am.
ya ce a faɗa malam daga garinsu yake ya ce yana tambaya Na'am.
tambayar da yake shine menene hukuncin wanda ya yi azumi ranar sallah amma da bai sani ba sai daga baya aka ce masa ai jiya sallah shi kuma ya riga da ya yi azumi
to malam adamu babu komai a kansa tunda ai kuskure yayi yawwa duk kuskure da mantuwa duka Allah madaukakin sarki baya kama musulmi da laifinsu Na'am.
manzon Allah sallama na cewa rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alayhi Na'am.
an ɗauke wa al'umma ta abin da suka aikata a cikin kuskure ko da mantuwa ko abin da aka tirsasa su wajen aikatawa Na'am.
amma in ba haka ba ba shakka azumi ranar sallah laifi ne Na'am.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin azumi ranar sallah da haka laifi ne azumi ranar ranar sallah Na'am.
to amma tun da ya zo da kuskure ne to wannan ba zai zama akwai laifi ba Na'am. Masha Allah. Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Na'am barka dai wani ne akan layi.
Kuna tare da Adamu Eli Fatara.
To malam Adamu da fatan kana tare da mu.
Tambaya na yi wa malam.
Na'am.
To ni yana cikin yin azumi na- na lakula.
Na'am.
Kamar yau da gobe nan, yanzu a gobe in azumin lakula kenan ko kuwa sai lakula sai wata ya kama ci gaba da azumi.
Na'am. To.
to to malam adamu ba a yin azumin nafila gabanin zuwan eh, shigan watan ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmaini Na'am.
kar ku gabaci watan ramalana da azumtan a- kwana biyu ko kwana ɗaya Hmm.
ma'ana da abin da ya rage kwana biyu ko kwana ɗaya eh, to wanda zai yi kawai nafila haka shi aka hana Na'am.
amma wanda misali ya saba yana yin litinin da alhamis kamar yau alhamis din nan Mm.
kuma eh, al'adarsa ce haka ba wai yanzu ne da ramadan ya Ya dauka kawo ba.
kai Mm.
yawwa Mm.
to wannan shi babu laifi ya saba azumin alhamis yau dan yayi azumin sa na alhamis Mm.
kuma jibi ana tsammanin mai yiwa ya zama ɗaya ga watan ramadan babu laifi wannan Na'am.
dama abu ne da ya saba yake Mm.
yin sa Na'am.
ko a ce ma gobe ne alhamis ɗin, Eh.
jibi ake tsammani babu laifi da ya tunda ya saba yana yi Na'am.
hakan nan wanda yake azumin ramuko Na'am.
mai azumin ramuko shi ma ban da shi zai iya yin azumin sa ko da gobe za a tashi da azumin ramadan Na'am.
amma wanda zai tsiri kawai yayi nafila Mm.
kuma ba yi yake yi kafin nan ba Mm.
to irinsa an hana shi ba Na'am.
mai tsaron azumi yau ko gobe Mm.
eh tun shi na'am Allahu a'lam Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Aminu alaikum salam.
Barkan ku da aiki da fatan kun fito lafiya.
Lafiya ko mun gwada Allah wace ce akan layi?
Oh wallahi Safiya Muhammad ni kana muku fatan alkhairi ina wa malam fatan alkhairi.
Ce malama sai kan muna godiya Yawwa.
tun shi.
masu fatan alherin na dan ba sa Eh, Saboda akwai masu son su yi tambayoyi ba. To gare ka malam Zahraddin.
Na'am. Ah, ga wata baiwar Allah tana tambaya Na'am.
tambayar da take yi ta ce a tambayi a tambaya mata malam shin ya halatta mace ta sha maganin tsaye da jinin al'ada domin azumtar watan ramadan gaba daya to ya halatta da sharadi guda biyu na'am sharadi na farko ya zama ta sha din akan shawara da nusarwa ta masana wato likita ya zama likita ta shawarce shi ya ba ta shawara akan ya zama babu hatsari cikin wannan sha da za ta yi sannan kuma maganin da za ta sha din ya zama babu hatsari tattare da shi Na'am.
to sharadi na biyu kuma da izinin mijinta idan matar aure ce Na'am.
saboda shi zuwan jinin haila ko rashin zuwansa yana da alaka da ciki da haifuwa Na'am.
kuma miji yana da haƙƙi a cikin ciki da haifuwa Mm.
kar a je a sha wani abin da zai zo ya kawo matsala cikas a layin haifuwa kuma Mm.
miji bai sani ba Na'am.
to ya zama akan saninsa amma shari'a bata hana ba inda an samu waɗannan sharu'a- sharu- sharuɗa guda biyu sun cika Na'am.
Mm.
Ta masha Allah.
Allahu a'lam
Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Amma alaikum salam.
Malam Samadina na dawo ne na je ku mu masu fatan alkhairi. Malam fatan alkhairi.
To sifili tara sifili uku biyu shida biyu sifili sifili sifili takwas ita ce nan da za a. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Aminu wa alaikum salam. Barka dai.
Ahmad Adamu kai wa ala Abubakar Musa da dai abokan sauran aiki ne muku barka da dare.
To muna godiya. Wani ne akan layi?
Yawa sunana Ibrahim Awal daga nan cikin garin gare.
To Mala Ibrahim Awal barka da fatan ka ji ah, shirin yadda Ya yake.
kamu. A tambaya ne zan yi wa malam To.
duba da a gabatar azumin watan Ramadan.
Mm, na'am.
A shi ne misali yanzu an ce wata ya tsaya.
Na'am.
To misali na ɗau azumin watan Ramadan to shi na zo yin alwala.
Na'am.
To ya kasance ban sa ruwa a bai. Wa.
To gaba daya.
na yi alwala ta na je na yi sallah to shi rashin sa wani ruwa baki na kurkure baki shi yana ɗaya daga cikin na kasin sallah ko kuma sallah ta ta yi ko kuma bi ya yanayin azumin na yake shi nake son karin bayani a gurin malam Na'am. In dai Inda- lalace ka kamar ka zo kai alwala ne ka manta baka yi kuskure baki ba.
a ba mai ta ba da sanna Oh to saboda saboda ba na kar so eh saboda ba na so in sa ruwa bakin nawa Eh.
sai ke so na bi shi na'am.
Kurani ya ce a wanke baki ko kuma ya shi ne sai su guda mun karin bayani sallah ta tura da ko suna.
To dai.
to eh, lallai kuskure ne eh, mutum ya zo alwala Mm.
kuma ya bari ya bar wat- wata gaba daga cikin gaban da suka tabbata Mm.
daga cikin gaban alwala da gangan bai wanke ba kamar kurkura baki da bawan Allah nan ya ambata Na'am.
kuskure ne Na'am.
shi kurkura baki wasu malamai sun ɗauke shi a matsayin farilla ne Na'am.
kamar yadda malamin yake cewa alkur'ani ya faɗa ne ko kuwa lallai alkur'ani ya ce fiska Na'am.
idza kumtum ila salati fagsilu wujuhakum in kun tashi zuwa ga sallah ku wanke fiskokinku Na'am.
suka ce da fiska da baki kuma suna a, da baki da hanci kuma suna fiska Mm.
don haka wanke fiska ba zai cika ba sai ka hada da da hanci da baki na'am Eh, sannan ne wanke fiska yake cika Mm.
da haka sai suka bawa baki da hanci hukuncin fiska na'am akwai malamai masu wannan hukuncin na'am Ah, kamar a mazhabar mu ta malikiya kuma Mm.
kurkurar baki da shakar hanci sunna ne to kaga akan fahimtar da suke suka dauke shi a matsayin farilla kurkurar baki Mm.
to wannan abin da yayi ah, e- e- ya bata alwalarsa Daga cikin- kuma sallarsa bata yi ba na'am akan waɗanda kuma suke suka ɗauke shi a matsayin sunna Mm.
to alwala ba ta ɓaci ba Haka.
balle sallah ta ɓaci Mm.
sai dai a matsayin kuskure tunda da gangan ne aka yi Mm.
wanda zai tauye eh, cikan ladan alwalar ko ya tauye cikan ladan sallar Na'am.
sannan ta wata fiska ta daban kuma Mm.
barinsa da gangan ɗin Mm.
wato yana da hatsari sosai na'am saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba alwala ba kukura baki ba na'am bai taba yi ba Mm.
to idan mutum ya bari kuma alhalin da gangan ne Mm.
to kaga idan karancin sani ne yana da uzuri haka idan kuma yana sane kawai haka ya zaba wa kansa Mm.
kamar ya zaɓi wata shiriya ce sabanin ta ma'aiki alaihi salatu wasallam Na'am.
kaga wannan kuma yana da hatsari Kwarai da gaske, na'am.
ala ayyi halin da tunda ma- ba mantuwa bane bawan Allah ka daina yi Na'am.
ka daina barin wani abu da kasancewa sunna ce ta ibada ba- ba kuma da mantuwa ba kuma irin wannan wadda ma wasu malamai su ne masu kallon farilla na'am eh amma wancan abin da kai ya wuce a dai kiyaye na gaba Insha Allah.
Allah ya taimake mu Amin. Amin. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To barka da shigowa waje ce akan layi.
Hindatu ne daga Jalgatari.
To malama Hindatu daga Jalkatari ah, ga malam ki yi tambaya kan abin da ya shafi watan Ramadan.
Ni dai tambaya na ba a watan Ramadan ba ne.
To ke kin fita layin namu kenan.
A'a an ce wai in mutum ya yi alwala wai ba kyau ya shafa man shafuwa.
To da kyau na'am to kin ji.
da shafawa ba komai
To malama Hindatu shikenan tambayar ki ko akwai wata?
Shi kenan na gode.
To masha Allah madalla malam Zahradi.
na'am Na'am duba wasu.
Na'am. A wannan roƙo yake malam ya ɗan ja hankalin mutane masu yawaita kallace-kallacen fina-finai a lokacin azumi Na'am.
da manufar rage lokaci.
Na'am.
Mm.
Akramakallah.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im Na'am.
siffar da ake so mai azumi ya kasance a kai ita ce siffa irin ta masu tsoron Allah Na'am.
siffa ba irin ta 'yan duniya ba ba irin ta masu wargi ba ba irin ta masu shagala ba annabi mai tsira da amincin Allah ya ce idan har ɗayanku ya wayi garin ranar azuminsa to banda fasikanci Na'am.
banda alfasha banda musu kuma in wani ya zage shi ko wani ya faɗan masa da faɗa Na'am.
to ya ce masa azumi nake yi to kaga wannan yana nuna irin yadda mai azumi ake son ya yi tattalin gabansa Na'am.
ya yi tattalin nutsuwarsa da jinsa da ganinsa da bakinsa da sauran gabansa Mm.
su tattara a cikin ma'anar azumi Na'am.
domin abin da azumi yake nufi shine kamewa Mm.
to fa ba kamewa daga ci kadai da sha ba Na'am.
duk wanda iya ci da sha kawai ya bari bai bar komai ba Mm.
to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ai Allah baya bukatar ya bacci da sha din Mm.
man lam yada qawla zur Na'am.
wal amala bihi wal jahla Na'am.
sai ya ce falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu ya ce duk wanda bai bar ƙarya ba bai bar aiki da ƙarya ba bai bar kuma jahilci ba jahilci ya haɗa duk abin da eh, malam zaharuddin ya karanta ɗinnan kallon fina-finai da sauran duk ya haɗa wannan duk jahiliya ce Na'am.
wanda ya samu ilimin addini ya samu cikar imani eh, ba zai ba zai zama yana jin farin ciki da kallon fina-finai ba Na'am.
ba zai zama yana jin farin ciki da sauraron wake-wake ba Mm.
duk wanda fina-finai suke ɗebe masa kewa abun farin ciki ko kaɗe-kaɗe da wake-wake suke zama zame masa kewa a- a- wato da farin ciki Yeah.
to alama ce ta raunin imaninsa Yeah.
kuma har yana azumi alama ce ta cewa a- wato azumin bai mallaki gabansa ba to eh, eh, ga- eh, shi azumi yana nufin kamewa Na'am.
kame wannan ba iya ci da sha ba shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ya ce to Allah baya bukatar ya barci da sha wannan Hmm.
eh duk wanda bai kiyaye ba barin sa ci da sha ba shine kadai ake bukata ba shi yasa cikin alqur'ani Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku don ku ji tsoron Allah an hana ka ci da sha ne don ka ji tsoron Allah ba an hana ka ci da sha ne don ka wuni da yunwa ba don ka wuni da kishi ba don ya gadar maka tsoron Allah in mutum ya samu tsoron Allah kuma to hannayensa da kafafunsa da idanuwansa da bakinsa da hancinsa da kunnansa da sauran gabansa duka za su samu tsoron Allah in sun samu tsoron Allah kuma za su kiyaye dokokin Allah da haka masu azumi suna waɗannan kalle-kallen suna jiyajiyan kaɗu wake-wake da kaɗe-kaɗe wannan alama ce ta rauni a cikin azuminsu da kuma rauni a cikin takawarsu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye amin ya Allah ta wani muje ga wannan assalamu alaikum Amin wa alaikum salam. Barka da aiki, barka da ranka.
yawa barka da wani na kallon
Yau ga da malam Ahmad Tijjani mai kabeji.
ta malam Ahmad mai tijjani mai kabeji barka da shigowa Ina malam barka da zuwa wannan filin mai kallon jini albarka.
na'am Ni tambaya ta ran ita ce.
Mm.
Ya ji malam ya yi bayani akan abin da ya samu ganin watan Ramadan.
na'am Ya kawo hadisi daga abin kurera ko?
Mm.
Da wanzu ba. Ya ce akwai don watan Saban in kwanan ashirin da tara.
Mm.
Don duhu ya cika zama kwana talatin.
na'am Eh, kuma Allah ya sa a gani wani ya ga wata cikakken mutane ko mutum ɗaya ko mutum biyu Mm.
kuma shi shugaba shi ba da sanarwa an ga wata na'am domin shi ne ni abin da yake shi jami'in duhu a cikin lamarin na'am kuma ya bayani akan akwai idan akwai na hakika akwai kuma na hukunci ɗaukan azumi ko ba aka yi bayani a kai ba ganin watan mm, haka na'am eh, ni abin da suka ma ɗaukan azumi na'am sai ce akwai na hukunci kuma akwai na hakika
ta ka kai tsaye tambayar ta to yanzu kamar daga cikin mahajin da mutum zai dauka amfani da shi na ganin na ko kuma na hukuncin ne ya kamata mutum ya dauka amfani da shi na ne ta hukunci kira na yin tsarin bayani a ciki eh, ma- gafarta malam na hukunci mutum zai dauka na'am tunda shari'a akan hukuncin ta rataya ba akan hakika ba kwarai da gaske na'am eh to na hukuncin za a dauka shi yasa na buga misali da bin liman sallah da bin abina Sosai.
Ai, yawwa duka saboda a fahimta ne Mm.
yawwa Masha Allah.
tunda ta rataye ka da abu- misalin bin sallah da na bayar Haka.
ai kaga hakika shine liman ya karanta fatiha Mm.
ya karatun sura Haka.
liman ya zama yana da alwala Mm.
amma wannan hakika ba za mu iya tabbatar Kwarai ita da ba.
gaske, mm.
to amma hukuncin mu bi mun bi shi shikenan kwarai da gaske eh ba ruwan mu kuma da kuma wancan abun Mm.
ya haka ne ko ba haka kwarai da ba.
gaske yawwa Na, masha Allah ayya ta wani ya kubuce sifili tara sifili uku biyu shida biyu sifili sifili sifili takwas ita ce namun da ake kira don a, shigowa assalamu alaikum Ta, na ga wannan ya kubuce akwai wanda na ga ya turo da sako amma abin da ya shafi eh, bai shafi ramadan ba saboda haka na san ba zai ji an karanta a sakonsa ba duwa da dai zai turo ko da dai layukan da aka saba turo sakonni to a ya kasance abin da ya shafi ramadan ne assalamu alaikum
wa alaikum assalam barkan ku da dare yawa barka dai wani ne akan layi
kuna tare da yakubu ne daga nan karamar hukumar shira to mala yakubu daga karamar hukumar shira a bismillah kai tambaya akan abin da ya shafi azumin ramadan
yawa ina so a tanda min mala na'am ga ka ga malam ka tambaya kai tsaye
to dangane da fitar na a jikin mutum da rana to in kuma yana azumi kuma yana azumi kuma hoton nan ba ba hoton ne ta kuskure ba sai wanda suka da sani
to ba kuskure ba ta ganganci kenan
ya kanin nan ce kuma ba ta biya da iyali ne wasa ne dai.
to ta wannan ganganci kenan ne babba ma ta Allah ya kyauta wannan babbar mas'ala ce gaskiya Na'am. Mm.
babbar mas'ala ce cikin malamai akwai wanda suke ganin dukkan wanda ya fitar da mani da gangan da saninsa kuma yana azumi na'am to hukuncinsa ɗaya da wanda ya jima'i na'am ya tara da iyalinsa don haka azuminsa ya karye Mm.
kuma zai yi kafara na'am kafarar wata biyu a jere eh, sannan kuma ya rama wannan azumin da ya karya din na'am Eh, akwai malaman kuma da suke ganin a iya eh, tarawa da mace ne kadai yake da kafara Yeah.
amma duk wata hanya ko ci da gangan ko sha da gangan gangan ko fitar da mani da gangan matukar ba tarawa da mace bane to baya lazumta kafara Na'am.
to kaga wannan al'amari ne wanda yake mai hatsari sosai sosai to kaga wanda zai zama zai zama akwai waɗanda suke ganin in ba kafara yayi ba ba a yafe masa ba sosai to kaga don me zai tunkari irin wannan irin wannan al'amari da wannan Gaskiya.
ganganci Mm.
so yana da hatsari Allah ke yana da hatsari Allah ya kiyaye amin ya Allah assalamu alaikum assalamu alaikum aminu wa alaikum assalam ta wannan ta kubuce da fatan zaki sake gwada ga shikin shigo amma kuma network ya sauki assalamu alaikum
alaikum salam alaikum salam wa rahmatullah ta barka da shigowa ne na kan layi
yawa yawa wanda ke kan layi eh, Muhammad Bashir Mashimu ta malam muhammad bashir mashima barka da shigowa
yawa farko ko social media na biyu ina muku fatan alkhairi Allah ya saka muku da alheri Amin.
ya Allah na'am wannan rima da kuke kai don Allah a ci gaba da kai wa tsoro a kayan ta ne gaza da yin da mutane suke tambayoyi na masu fa'ida na'am
kuma shi alkali Allah ya bangije ne da shi gida lafiya Allah ya kara ilimin sa albarka amin ya Allah amin ya Allah Allah godiya
kuma Allah ya alkali hamza tambaya da sai Allah ya nawa ta kuma nan da Allah a tunan wa amsa wannan tambaya na'am wacce Wai ana ga ita wadda ka ta tambaya cewar Assalamu alaikum.
idan an yi alwala ah, ya halatta mutum ya shafa mai?
o Wani- ana amsa ma Eh, ai, an amsa Ai, na ne.
amsa nace da Malam ke- Teji nace Mani.
da kyau ma Kwarai da za ta gaske.
iya shafawa Kwarai da gaske.
eh za ta iya shafawa Na.
mutum zai iya shafawa Na. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Aminu wa alaikum salam.
Sai gida barkan ku da aiki.
Barka da shigowa na wannan da'u.
Eh daga Masjid Mahiri Lagos.
Kyau mana nan ai tasdi. Na'am.
Mu dai mu da ne.
Na'am.
Ina mata mu fata alkhairi. Lalle da alkhairi.
Ta- Man da'u anya kuwa muna tare da kai. Na'am to je ka cikin bai ta.
Ya muna tare.
Na'am.
Eh ina so ina tambayar malam.
Na'am.
Idan kafin mutum yana azumi idan mutum ya ami ya azumin su yake.
Kyau.
Ina kamar da nake malam kenan.
Na'am wanda ya amai kuma yana azumi. Na'am.
Mm, to Ta kana kana kace.
amai na mai azumi kala biyu ne Na'am.
kamar yadda malamai suka yi bayani Na'am.
akwai amai wanda mutum babu zaɓinsa Mm.
rinjayarsa ya yi Na'am.
aman ne kawai ya zo cikinsa ya danka ya murɗa kawai ko tashin zuciya Mm.
ba zaɓinsa kawai sai ya Kawai, amai da na'am, shi mm.
to irin wannan az- amai baya karya azumi Na'am.
idan mutum ya yi shi baya karya azumi Na'am.
amma u- a- akwai amai kuma wanda mutum yake kakalo Kakalo shi shi da kansa kwarai Eh, kuwa, na'am.
ya- yana so ya yi amai Mm.
saboda wani dalili Mm.
ya sa yatsa a bakinsa ko ya yi wani abu don ya yi amai Na'am.
ya kakalo shi ya yi shi Mm.
to wannan hadisi ya tabbata cewa yana karya azumi Na'am.
amma shi wancan amai wadda ya rinjayi mutum ba da zaɓinsa ba Mm.
to shi kuma malamai suka ba shi kama kala biyu Na'am.
hali na farko idan ya amar gaba ɗaya Mm.
ba abin da ya koma Na'am.
bayan fitowarsa da Fitowarsa, na'am.
baki Eh.
to shi kenan azuminsa bai kare ba Na'am.
amma shi din ma idan wani abu ya fito koma.
bakinsa Eh.
kuma sai ya mayar shi Na'am.
bayan ya zo baki ba Eh.
daga makogoro ba Na'am.
akwai mayarwa daga makogoro Eh akwai kuma wanda ya zo baki.
akwai kuma da ya zo baki Na'am.
wanda ya zo baki Mm.
idan an mayar da shi to ya kar- azumi ya kare Na'am.
Eh.
Sai masha Allah. Man zahardini.
Na.
Hmm.
Um, wannan bawan Allah yana cewa shi tambayarsa ba akan azumi ba ne, amma wannan shirin shi ya tsokalo ta.
Na'am.
Kasancewar an yawaita tambayoyi akan kuskuren baki, Na'am.
ya ce akwai lokacin da ya je shi yana gabatar da ad- alwala a wani masallaci.
Na'am.
Sai zaman cewa yana kuskura bakinsa ya sa yatsansa yana dirja hakwaransa. Sai wani ya ce masa baya ɗaya daga cikin ladduban alwala To.
a saka yatsa a cikin baki a ringa dirja hakwari.
Mm.
Kawai akan shaƙi ruwa ne a furzar.
Na'am.
to yana bukatan karin haske game da wannan ah, abin da aka faɗa masa Na'am.
gaskiya ne aka faɗa masa Na'am.
shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya yi fara alwala yake aswaki Na'am.
wannan aswakin shine madadin yatsa da muke sawa a baki muke goge hakora Mm.
zai yi aswakinsa tas ya goge bakinsa sai ya fara alwala saboda idan an fara alwala kurkurar baki ruwa ake guntsawa a jijjiga a zubar ba wani abu ba wannan ba idan an tsaya kuma sa yatsa da gogewa to eh, an an keta an keta ladabin gaggautawa na'am domin abin da- da ake nufi da gaggata al- a alwala shine idan mutum ya fara kar ya tsaya kar ya katse idan kuma mutum ya zo baki sai ya tsaya yana sa ya tsatsa yana sakata to ya tsaya Na'am.
ya katse ya shiga wani abu daban Mm.
saboda daga kurkura baki sai shakar hanci Kwarai kwa. Mm.
to sa ya tsaka kuma ba kurkura bane Mm.
ba kurkura bane Sosai, ba na'am.
aswaki Mm.
ne aswaki ana yin sa ne kafin alwala Na'am.
Mm.
To Allah ya samu dace. To wannan yake cewa ah, a malam waya ake niyyar daukan azumin Ramadan a fili ake yi ko a boye daga malam Abdullahi Azari.
to malam abdullahi ita niyya a zuciya take ta komai ma niyya tana zuci Na'am.
abinda niyya take nufi shine wato mutum ya zama yana sane da wannan ibada da zai yi kuma ya zaɓi zai yi ta ba tilasta shi aka yi ba Na'am.
yana sane da ita ba mantuwa ba ba jahilci Na'am.
shi ya zaɓa wa kansa Mm.
duk lokacin da mutum ya nufi aikata wani aiki Mm.
to za a ce yayi niyyarsa Na'am.
shi yasa bahaushe yakan ce ai har da na yi niyyar Mm.
zan yi kaza sai na fasa Na'am.
amma lokacin da ya niyyar horewa bai bada labari ba Eh.
sai yanzu ne da ya fasa ma yake bada labarin yayi niyya Eh.
a ina niyyar take a A zuciya take zuciya, to na'am.
haka ta ibada take Na'am.
so ba wai niyyar shine mutum ya ce na daura niyyar yin azumin watan ramalana na wannan shekarar kwana talatin idan Allah ya kai mu ko 29 Na'am.
wannan ba bukatarsa Na'am.
wannan kuskure ne ba haka ake yi ba Na'am.
da zaran ka san gobe ramadan ne Na'am.
to ka san za ka yi azumi kuma ka yarda za ka yi azumin ba jinya ba Mm.
ba tsufa ba ba tafiya ba Mm.
ba, ba, ba, ba haila ba ga mace Mm.
to ka san za ka yi azumin sosai to shi kenan wannan ita ce niyyar Na'am.
Ka ita ce niyyar Na'am.
Eh.
Ta masha Allah.
Allahu a'lam Ta madalla. Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Na'am barka dai wani ne akan layi.
Ahmad ne To malam Ahmad ah, muna jin ka menene tambayar taka?
na tambaya ne ga malam yanzu kamar azumi ya shiga zaka samu kusa duk gidajen rediyo ana duk tafsiri ne Na'am.
mutum na tambaya malam zai hada kana sauran tafsiri kuma kana wasu azzikar istighfari da ambatan Allah da koya abin yake Kace menene tambayar taka? Ayya.
tambayar da ke shi ne Mm.
yanzu azumi yana dab da kama Kwarai da gaske.
kuma in azumi ya shigo dukkan shirye-shiryen gidan rediyo kan zamanto tafsirin alkurani Eh, mai girma na'am.
shin mutum zai iya ya zamanto cewa yana sauraron Wa'azi, tafsiri, tafsirin eh, alkurani sannan kuma yana yin zikirori Na'am. To aka rauka lokaci.
to to idan zai iya Na'am.
eh, idan zai iya hakan din Mm.
ba laifi bane ba Na'am.
Eh, ka kunna tafsiri kana saurara Mm.
kuma da bakinka kana azkar ɗinka Na'am.
to babu laifi sai dai kuma Mm.
za ka samu cewa wato eh, hankalin zai rabu Kwarai da gaske.
Mm. ko dai wasu abubuwa na bayanan tafsirin su kubce maka Mm.
zai zama kawai rediyo yana kunna ne a kusa da kai Kwarai da gaske.
amma hankalinka yana kan zikirinka Na'am.
ko kuma zikirin kana ta yinsa da harci amma zuciyarka ba ta kansa Na'am.
saboda Allah madaukakin sarki ya ce ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi Na'am.
Allah madaukakin sarki bai sanya wa mutum ɗaya zuciya biyu a cikinsa ba Na'am.
so dole ne zai zama hankalinka ya fi karkata zuwa ga ɗaya Na'am.
to ka- kaga ba zai ba- ba zai yiwu kenan ka tafi da duka biyun ba Mm.
amma dan ka kunna tafsiri yana yi kana kuma zikiri Zikiri, ba na'am.
za a ce kayi laifi ba Na'am.
ko dan kana yin zikiri ko mai tafsiri yana yi a Mm.
rediyo ba za a ce Na'am.
kayi laifi ba Na'am.
amma dai ka sani ɗaya kake yi Na'am.
eh To masha Allah.
Allahu a'lam
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Aminu wa alaikum salam. Barka da shigowa.
Barka da ina yi wa malam fatan alkhairi.
To masha Allah. Wace ce akan layi?
Ina magana da maman Safwan Katsan ne.
To maman Safwan ka tsalle ah, mecece tambayar ki game da azumi?
Yawa ina so na tambaya ne a cikin watan Ramadan.
Mm.
Mutum zai iya kaiwa har zuwa lokacin buɗe baki da janaba bayan ya yi saurin tsarki ko yaya.
To mutum wato jaraba ta same shi tun daga abunan sahur ne ko kuma daga buɗe baki?
A misali daga saurin ko kuma daga buɗe baki lokacin da saurin a ce ko kuma koma ne ne lokacin saurin Mm.
a ce da janaba.
Na'am.
Ya- Ya ya halatta ko yaya.
To tambayar ta ki a dungure Ta take.
fito.
Eh, na Mm, fahimci.
Amma dai na fahimci.
ta fito tambaya Na'am.
babu laifi Na'am.
Uh, ba sharaɗi ba ne ga mai azumi sai ya yi tsarki sannan ya ɗauki azumi Na'am.
Eh, idan uh, an an samu janaba Mm.
kafin lokacin sahur Na'am.
ko a lokacin sahur Na'am.
kuma ba a samu damar yin wanka ba har gari ya waye to ba zai hana daukan azumi ba ba zai hana ci gaba da azumi ba na'am sai dai kawai a kiyaye kar a yi garaje da asuba a ce sallar asuba kuma sai da gari ya waye Nan kuma- rana ta yi sannan aka yi wanka aka yi ta Na'am.
tunda ita sallah ba a yin ta sai da tsarki Kwarai da gaske yawa to wannan babu laifi ko Na'am.
kuma bayan bayan eh, eh, an sha ruwa na'am an yi sallar ta- tarawihi an yi sallar an- an idar aka samu janaba don an kwana da ita to wannan babu laifi Allah ta'ala ya ce uhilla lakum lailata siyamin rafathu ila nisaikum na'am an halatta muku tara tarawa da matayanku a daren a daren azumi na'am so ba laifi bane ba na'am eh Allahu a'lam Amin, masha Allah. Assalamu alaikum.
Amma alaikum assalam.
Ta barka da wace ce akan layi?
Oh, barka da dare, barka da aiki mal Amadu.
Na barka da wace ce akan layi?
Maman Sabbi ne daga nan sai.
Ta maman Saddiku barka da shigowa mishi shi tambayar ki.
Yawwa, farko dai ina malam fatan alheri da barka da zuwa BLCMM Azura.
Mala na godiya.
Yawwa, to misali yanzu kaman kaga daga azumi da an azumi ya zo shi dama.
Na'am.
Akwai wurin tafsirai haka da mata sukan dan jajje.
Mm.
Yawwa, to yawanci kuma kaga wasu matan da akwai irin uzurin duka haka na gida kuma sannan yadda ake sayo a gidajen rediyo idan wani wannan program din na matabata kan gusa ya kai kan lokacin ya wuce ta.
Mm.
yanzu har yanzu ma a gida ta zai nan abubuwan nata da ke ban tafsirin ya mata muhimmanci.
Ta ta masha Allah. Ta karo kula kai tambayar ta.
Mm, ana za- ayyukan gida Mm.
eh, ta basu ta tafi tafsiri eh to idan zuwan ta tafsiri Na'am.
ba zai kawo tawaya ba Na'am.
a gudanarwan gidanta Mm.
ba zai cutar ba da gudanarwa Na'am.
to sai ta haɗa biyu Mm.
za ta gudanar kafin ta tafi ko bayan ta dawo kuma ta samu ladan zuwa tafsiri Na'am.
amma idan tafiyarta zai kawo naƙasu Mm.
da tawaya Na'am.
a gudanarwan gidanta Mm.
to ai hakki ne na wajibi a kanta ta kula da gidanta Na'am.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Na'am.
kowa an bashi kiyo kuma Na'am.
kowa za a tambaye shi abin da aka bashi kiyo Na'am.
sai a- a ciki sai ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha Na'am.
wa mas'ulatun an ra'iyatiha mace ma wato mai kiyo ce a gidan mijinta kuma za a tambaye ta Na'am.
in ga ba za a tambaye ki baki je tafsir ba Mm.
amma za a tambaye ki baki kiyaye gidanki ba Kwarai da gaske na'am.
da haka kiwon gidanki sh- shine wajibi akan ki ba zuwa tafsir ba Na'am.
idan duka biyu za su haɗu to wannan khairan ne fauka khair Na'am.
alheri ne bisa alheri Na'am.
idan ɗaya ne zai yiwu Mm.
to sai ki ɗauki wanda ya fi zama muhimmanci a kanki Na'am.
sannan kuma a bugu da ƙari idan akwai jayayya da miji Na'am.
domin wani lokacin watan Mm.
mai gidan ne ma baya so ta je tafsir Sosai.
amma ko sai ta kai kashe kasa sai ta Ta je je, mm.
to kin ga hakkin miji Mm.
yana gaba Na'am.
da maganar zuwa tafsiri Mm.
kuma alhamdulillahi Allah ya kawo mana sauki yanzu gidajen rediyo da ake saka tafsiran da sauransu Mm.
in ba a je ba ma Za a samu.
abin da ake a masallacin a wurin tafsirin yana nan a gidan rediyo zaki kunna ki saurara Mm.
so kar a ajiye hakki mafi girma Na'am.
don ana neman lada Na'am.
ba a neman lada cikin tauye hakki Na'am.
Allahu a'lam Amin, Masha Allah. Masu sauraron gidan rin biyar sai fi mazare kuna tare da mu kai tsaye cikin shirin nan da ya saba zuwa wa mai sauraro a dukkanin alhamis ta farkon ah, wata wadda jibis social media katagun ke daukan nauyin kawowa Ah, kuma kamar da aka saba shirin yana da gayyato maluma ne daban-daban don faɗakar da al'umma musulmai kan matsaloli da dama kamar yadda wannan makon muka kasance da muke kasancewa tare da alkali sheik abubakar musa giyade inda malam ke ta amsa tambayoyi kan abin da ya shafi watan ramadan da ke tunkarar mu kuma muna nan muna ta karɓan wato kiran ku ne akan lambar waya sifili tara sifili uku biyu shida biyu sifili sifili sifili takwas malam zaharaddin akwai tambaya ne a ƙasa?
na'am na'am ga wani bawan Allah yana so a faɗa masa menene hukuncin a yi wa maras lafiya allura Mm.
alhali yana azumi na'am ko kuma Mm.
a ɗauki jinin mutum Mm.
alhali yana Yana cikin azumi, azumi na'am.
Na'am.
to da allura da daukan jini dukka ba za su cutar da azumi ba matukar ba su shiga cikin ma'anar eh, da za ta keta azumi ba Na'am.
abun nufi shine allura idan ba allura ce da take ba da sakon abinci ba na'am ko take ba da sakon ruwa ba allura ce daga cikin allurai waɗanda kawai na na sauƙaƙa ciyo ne na'am ba na ba na sauƙaƙa yunwa ba Mm.
ko sauƙaƙa kishi ba na'am to wannan babu komai za a iya yin to mai azumi na'am kawai dan a huda jikinta a tsurta ta Mm.
wannan ba zai hana ba zai hana azumi ba Na'am.
babu komai a ciki ai shi azumi Mm.
azumi eh, eh, ba wai shiga jikin shigar abu jikin mutum ne shine karya azumi ba a sai in wannan abun yana da alaka da abinci Na'am.
ko abin sha Na'am.
shi yasa drip da ake daura wanda zai hana mutum jin yunwa, yunwa na'am.
yau kaga ba za a sa shi mai azumi ba Ƙwarai da gaske.
an sa shi mai azumi kaga an ba shi an abinci ba shi kenan.
abinci mm.
yawwa to eh, shi kuma jan jini na'am shi kuma shi ma babu laifi idan har wadda za a ja jinin nasa jan jinin na'am ba zai kai shi ga ya Cutu.
karya azumin ko ya cutu ba na'am yau sai dai idan larura ta kai ga Mm.
lalle ana bukatar jinin na'am kuma idan yi- aka ja jinin azuminsa zai zai- zai zai- zai karya azumin Na'am, na'am.
zai karya azumin Mm.
to sai ya karya azumin saboda larura zai bada jini Na'am.
sai ya bada jini na'am amma idan in an ja jininsa babu abin da zai same komai shi, ba na'am.
abin da zai same shi Mm.
to jan jinin ba zai karya azumi ba na'am eh sai masha Allah wa Allahu a'lam Ayya, ta wannan ya kubuce wannan yake cewa ah, Allah shiga fata malam wai menene ah, addu'ar da ake yi a lokacin shan ruwa daga Alhaji Basiru mai kayan mota da ke gwaramta jihar Jigawa.
Mm. to abin da ya tabbata eh, daga manzon tsira alaihi salatu wassalam shine fadin zahaba zama'u wa bitallatil uruqu wa thabata al ajru insha Allah Na'am.
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله Na'am.
ma'anar addu'ar shine wato kishirwa ta tafi Na'am.
shine zahabar zama'u Mm.
wa batallatul uruqu jijiyoyi da da suka kaikashe yanzu sun samu danshi Na'am.
yawa wa sabatar ajru insha Allah kuma da yaddar Allah lada ya tabbata Na'am.
haka annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake faɗa Na'am.
idan ya sha ruwa Na'am.
haka dukkan wanda ya sha ruwa ya faɗi wannan addu'a Mm.
bayan ya sha ruwa Mm.
to insha Allah ta'ala zai dace da ladan wanda ya addu'a bayan shan ruwa ko wanda ya zikirin bayan shan ruwa Na'am. ta Masha Allah.
Allahu da yawa suka yi kafin su sha ruwa ne Eh.
sai ka ga wani ma yana an kawo ruwa amma yana cewa a jira tukunne ya Zai ba ka yi.
addu'a Wa alaikum salam. Na barka da wani lafiya. Lafiya alhamdulillah.
Musa an gama ta rana ne kaje.
To malam Musa Angon wata rana ka juye jihar a karamar hukumar Itas ko?
Sai ita ga dawa.
To malam gare ka yi mana ta yi ta yau malam ta.
Da tambayar zan zan dora tambaya ne akan wata mata da ta sauka daji.
Na'am.
Kamar bayanin janaba to a misali kamar mutum ya yi surutun misali irin garfi uku nan ko biyu da rabi haka.
Na'am.
Bayan nan zai iya tara saduwa da iyalinsa ko kuma shi ne tambayar da nake.
lokacin da Malam ya alhujir rahanta.
bai keto ba kenan kake so kai Yau ga lokacin da yawa yi to amma kuma ka ci abinci ne da shi kenan akan daga nan kai shi kenan suwar da kai. Yau amma kuma lokacin alfajir bai ke to ba.
na to ku saurara to angon wata rana tunda baka yi aure ba har yanzu eh, wato ba suhur bane yake ba- ba suhur bane farkon azumi Mm.
alfijir ne mafa- mafara azumi bare da gaske so um, duk lokacin da mutum ya sahur ya zama tsakanin sahur dinsa da, da ketowar alfijir akwai sauran dare to zai iya sake cin abinci zai iya sake shan ruwa zai iya saduwa da iyali dukka Na'am, na'am.
zai iya yi so ba da zarar mutum ya yi sahur ba ne sai ya zama ya ɗauki azumi Na'am.
da zarar alfijir ya keto ne to Na'am.
daga nan ne azumi kuma ya fara fara fara na'am eh to masha Allah Allahu a'lam
Yawwa ta shiga. Salamu alaikum.
amma alaikum salam ta shiga ran dauka wani ne akan layi
Sai mini Ismail ta shirga dan wazare shago Aliyu Tela.
to masha Allah to uh, malam gare ka yi tambaya
Na
to kuma har da murna na fa kuma
malam zaradini akwai wata tambaya kasa wannan tambaya yake yi na'am cewa shi alam ne yake tashin sa sai ya zama to ya sababu caji to yana bacci kawai eh, sai ya farka dab da lokacin da ya kamata ce alfijir ya keto to Na.
amma kuma Hmm.
ba fara kiran sallah ba ya fara sahur kenan sai ya ji ladanai sun fara kiran sallah shin zai bar sahur dinsa ya kurkura baki ne ko kuma zai ci gaba na'am Mm. to abin da ya kamace shi Na'am.
shine ya bar sahur din na'am na'am eh tunda ya ya ji an fara kiran sallah to sai ya hakura da sau din abin ya abin da ya ci shikenan ya ishe shi na'am kuma wannan ba zai cutar da shi ba na'am kasancewar lokacin da zai zama yana cin ab- lokacin da yake cin abincin ma ashe alfijir ya keto kenan Mm.
to wannan ba zai cutar da shi ba na'am da da bai- abi- a cikin bai sani bane yayi na'am eh to amma wanda ya sanin kuma to sai ya dakatar da shi na'am Mm, Allahu a'lam cin shan
assalamu alaikum
wa alaikum assalam Yawan barka yawa barka dai wani ne akan layi
nasiru mai lagi ne da matsakarar kuma ita da to ma nasiru eh, barka da shigowa me shi tambayar ka
tambaya ta samun daukar azumi irin masu cewa suna da ulfa na kuma yadda za su kalau su ke ni azumi yake haka wala to
Ya akwai yin walsa kuma lalle kam za ka rawa to kallon gaskiyar magana Mm.
ah, wato wajibi ne kowane musulmi ya ji tsoron Allah kuma ya kyautata alakarsa da Allah wannan rayuwar da ake za ta kare kuma za mu kuma ga Allah shine wanda zai mana hukunci ya mana hisabi na'am kuma da waɗannan ayyukan za a yi mana hisabi so mutum ba gata yake wa kansa ba ya dinga nokewa a bautar Allah na'am yana ganin yana yi wa kansa gata sai mutum ya yi fulo da ƙasa Hmm.
a nan ne zai gane cewa ashe ya cuci kansa ne ba daidai ba ne mutum lafiyarsa kalau Hmm.
ya ce shi ba zai iya azumi ba na'am ko ko ko sabu ya dora wa olsa Mm.
ko ya dora wa wani abu daban ya ce shi ba zai iya azumi ba wannan kuskure ne babba na'am laifi ne babba wanda zai iya kaiwa mutum zuwa ga zuwa ga ya asarar imaninsa ya rasa musuluncinsa ko kuma ya kai shiga cancanta da azabar Allah ranar alkiyama tun da Allah ya wajabta Mm.
eh don haka matasa a kiyaye a kiyaye yana da hatsari Allah ya kiyaye shi. Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Na'am barka da shigowa ne mai kan layi.
ya Ahmad Adam barka da dare barka da aiki Yawa barka dai.
ina muku gaisuwa kai da malam Muna godiya.
da fatan Allah ya saka da alkhairi Amin. Wani ne akan layi?
isa mai gwanda bakin ya tamsi a bare Kamala Isa barka dai ne gare ka.
to alhamdulillah da tambayar da zan yi wa malam akwai mutanen da zaka ga suna da kokari idan an ce an ga wata su dauka to matsalar da suke samu shi ne sai ga wani mutum saboda ya sha ruwa sai ya kasa yin sallar farilla akan lokaci kuma bai damu da yin tarawih ba kamar yadda su malama kullum suna jan hankalin mu saboda kowa ya ci wannan falalar da ake samu to shi ne muke son malam ya dan biya hankalin mu akan wannan domin neman dacewa Na'am.
to azumi ibada ce Mm.
wadda ake mata gata da ibada Na'am.
don mutum yana azumi amma kuma zai yi sakaci da sauran ibadu ba zai yi sallah ba ba zai yi nafila ba ba zai yi ayyukan da za su kara masa tsoron Allah ba Mm.
to shi kansa azumin sa kwarkwacewa zai yi waɗannan ayyukan na ibada su suke kara wato tabbatar da azumin Na'am.
kuma suke kara tabbatar da manufar da ke cikin azumin Na'am.
so kaga mai azumi a ce ba zai yi sallah ba Mm.
ko kuma wani kamar yadda shi mai tambayar yake magana tarawih sallar tarawih wani ba zai yi ba Mm.
ko wanda zai yi masu ya zaɓi wurin da zai kare ta a minti ashirin ko a minti goma ko a Kwarai da minti gaske.
kaza Mm.
to kaga wannan dukka alama ce ta rashin tasirin azumin Na'am.
a cikin zuciya Na'am.
dama ce ta zo da mutum zai yi kokari ya ga yayi amfani da ita Mm.
ya tara lada mai ɗumbin yawa Mm.
irin wadda in ba azumin ba ba za ka samu irin wannan damar ba Ƙwarai da gaske.
yanzu tarawihin idan azumi ya wuce tsakani da Allah ana tarawihi ne Mm.
ana ashan idan azumi ya wuce Mm.
to me yasa idan azumin ya zo iya watan azumin ne Ake.
amma za ka ji cewa ya ishe ka Mm.
za ka ji cewa ba za ka iya ba shi ne manzon salama a wani hadisi yake cewa lallai cikin bayan Allah ko waɗanda ake jan su d- zuwa ga aljanna da sasari Na'am.
da sasari ne shine irin wannan shi na ta kokarin an karar da kai an nusar da kai Mm.
amma mutum ya kasa fahimta Na'am.
to Allah ya kiyaye Amin ya Allah. To wannan tambayoyi ne guda biyu daban-daban amma sun shafi abu ɗaya ne saboda haka zan haɗe su. Wani kisha salam a malam mace a da mace ta yi sallar tarawihi a gida da ta yi a masallaci wanne ya fi. Sai kuma ita wannan take cewa a malam a, shin ya halatta mace ta je ta hajju ko ta yi a gida wanne ne ya fi. Sau tambayoyi biyu ne daban-daban kuma na san duk sun shafi abu ɗaya. Na'am.
to sallar mace ko ta farilla ko ta nafila Na'am.
ah, ta gida Mm.
ta fi falala Mm.
akan ta masallaci Na'am.
domin duk masallaci Mm.
in ka ɗebe masallacin makka Na'am.
na ka'aba Mm.
bai yi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ba Na'am.
amma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Na'am.
yace sallar mace a gidanta ya fi sallarta a masallaci kuma yana nufin masallacinsa to kaga wani masallaci da bai kai nasa ba fa sai ce sallarta a gidanta ya ce kar ku hana bayin Allah mata zuwa masallaci amma fa gidajensu ya fi musu alheri da haka in mace za ta iya sallah a gida sallar nafila ta tarawihi ko ta tahajjud kuma za ta yi sallar ta bata wato ladubbanta da ya kamata da salloli ne da ake yin su irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi su haka ake so a yi su idan mace tana da alkur'anin da za ta iya yi wato tana da haddar alkur'anin da za ta iya yi sannan kuma tana da nutsuwa da za ta iya yi ta ba da rakawa'in hakkinsu to ta yi a gida ya fiye mata falala amma idan mace ta gabata da alkur'anin da za ta iya yin sallar ko kuma in za ta yi ma ba za ta samu nutsuwar yi ba in dai a gida ne maimakon za ta yi awa tana yi in a gida ne za ta yi ta a minti goma ta gama to kaga ta masallaci ta falala domin tun daga jama'a sallah da jama'a yana da falala sannan kuma za ta aiwatar da ita yadda ake santa to wannan fiskar sai ya zama ya fi falala akan gida din Allahu a'lam insha Allah na ga zamu ɗauki mutum na ƙarshe saboda lokaci ya riga da ya cin mana assalamu alaikum assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
amma alaikum salam barka dai a gurguje wani ne akan layi kai ne na karshe Na magana da Ibrahim Adamu.
to mala ibrahim mu je kai tsaye tambayar ka
Masha Allah. Yawa ina tambayar malam kamar misali daukar azumi. Na ta ina ita irin tambayar da azu. Ba buƙatar mutum farkon daukar azumi yayi daura niyya haka a fili zuciya ta wadatar.
na'am to malam ina ga ya riga yayi wannan ah, bayani tuntuni wani a ce sai an karanta kaza an karanta kaza za Ina ga mu kanta tuntuni malam ya riga da ya karanta ni ya zuciya ta isa na'am to za mu dai amfani da wani damar mu je na gaba assalamu alaikum Alaikum salam Ahmed ta wani na barka da aiki.
yawa barka dai a gurguje kai ne na karshe lokaci ya riga da ya Alhamdulillah na ji daɗi wallahi da na shigo yan fara sai guda biyu.
na'am Babala ne mai inji alagar na kashiri.
to mu je itas
Tambaya ta ta farko ta ta taso ne ma a yau.
Mm.
Kamar tun da yau muna ashirin da tara.
Mm.
To a yau din nan gashi har yanzu za ka ga mutum da ya ba su ji daɗin ganin wata ko shau da shau To sai mutum ya bacci har zuwa gari ya waye.
Hey.
zai iya yin daukan azumi tun da an ce akwai azumin da na ta ɗawayi wasu kuma sun ce a wannan ɗawayi ba shi to shine nake so dalan yi mana gargaɗi yadda za mu fahimci abin yadda yake don akwai kuskure da dama irin wannan ɗaukan da ake yi don mutum yana da niyyar ya ji labari ya ɗauka din wani kuma amma da- sai ya zamanto ya yi bacci bai ba shi da labari har gari ya waye zuwa me ake so tambayar sa daidai ta fito eh Mm, na'am To, eh, yau- yau ba 29 ba.
Ai, shine yau 28 ne.
Yau 28 ne.
Eh, kuskuren fahimta. Eh, to, Kwarai da amma gaske.
tambayar ta tana da Kwarai da muhimmanci.
gaske.
Ranar 29 nan akan samu irin wannan matsalar.
Kwarai kwa.
Sai wasu sai su je su kwanta, sai su yi bacci. Sai gari ya waye mutum sai ya tashi yana tambaya an ga wata kuwa. Wannan kuskure ne. Babban kuskure.
na'am Ai, Dukkan wadda ya san cewa yau 29 ne.
Na'am.
Gobe ana tsammanin Ramadan.
Mm.
kuma sai yana daga cikin waɗanda Ramadan ya wajaba a kansu.
Na'am.
To wajibi ne a kansa ya san labarin wata kafin alfijir.
na'am Wajibi ne a kansa.
na'am Ya san labarin wata kafin alfijir. In ya san zai yi bacci Mm.
to sai ya wakilta Na'am.
masu tashin su sanar da shi.
Mm.
Saboda ba, ba, ba zai yiwu ba akwai yiwuwa eh, eh, me- me- me- me- me girman gaske cewa gobe a tashi Gobe a da tashi da azumi azumi.
kuma mutum ya kwanta ya ta bacci sai gari ya waye ya tambaya cewa wannan ganganci ne Mm.
ganganci ne da haka masu irin wannan eh, ha- halayya su daina kuma duk wanda ya waye gari sai aka ce masa an waye gari azumi ne Mm.
to wajibi ne ya kame bakinsa na'am zai kame baki ya wuni kamar yadda duk wani musulmi zai wuni da azumi Na'am.
sannan kuma wajibi ne ya rama shi bayan ramadan na'am to insha Allah Allahu a'lam.
to Allah ya samu dace ina ga saboda yanayi na lokaci dole za mu katse hanyoyin wato daukan sakonni amma daga karshe akramaka Allah za mu baka minti daya na san akwai abubuwa da dama wadda ba a dan taba ba akwai ko nasiha ta musamman da za a yi wa wato al'umma kan musamman abin da ya shafi shi a wannan watan na san ta da yawa akwai wuraren da ba a samu an tabo ba saboda yanayin lokaci na'am a wato abin da zan ka- cikata da shi Na'am.
shine abin da na yi tsammanin za a tambaye shi ba a tambaya ba Mm.
ya riga da ya yi kaurin suna tsakanin musamman mata Na'am.
cewa mace idan tana da ciki ko tana shayarwa Mm.
za ta sha azumi kuma za ta ciyar Mm.
wannan fatawar da akwai ta amma fatawa ce wacce take mai matukar rauni Na'am.
fatawa ce mai matukar rauni Na'am.
fatawar da take ingantacciya wadda mafi yawan malaman duniya suke a kai na da da na yanzu Na'am.
shine mai ciki za ta sha saboda cikinta Mm.
kuma za ta rama Na'am.
mai shayarwa za ta sha Mm.
saboda shayarwa kuma za ta rama Na'am.
amma ba ciyarwa ba Na'am.
kuma wannan kasada na magana ciyarwa din Mm.
ni ina ganin kamar akwai rauni uh, mutum ya fanshi az- ya fatar fansa azuminsa da ciyar da mutum daya Mm.
duk yadda azumi yake da girman nan yake da matsayi yake da daraja in banda alfarma irin ta shari'a ba Na'am.
aka ce za a iya fansarsa da ciyar da mutum daya kai har kai marmarin a ce ka ci wannan gajiya Gaskiya ne.
ai kamar ina ganin mutum ya so kansa da yawa kuma ya yi rauni da yawa Gaskiya ne.
Ish- ishi ciyarwa a madadin azumi Mm.
wato hakki ne na wanda ba zai iya azumi ba har abada Na'am.
wanda ba zai iya azumi ba har abada shine yake fansan azuminsa da ciyarwa Na'am.
amma wanda za ta sauka daga baya ta zo ta ta- ta- ta- ta azumi ko ta gama shayarwa daga baya ta zo ta yi azumi Mm.
ko masu olsa Mm.
duk ba ciyarwa Na'am.
duk ba ciyarwa ramawa ne Allahu a'lam Amin ya Allah. To a masararo za mu ja akalar shirin sakamakon lokacin da aka ɗebewa wannan shiri har ya riga da ya gabata har ma mun ɗan ɗora wani abu. Na haka muna matukar godiya da fatan alkhairi ga shi a malam wato alkali abokar musa giya da ya samu lokaci wajen amsa waɗannan a, tambayoyi a, muna masa fatan alkhairi a madadinsa da kuma a, su wani masu ɗaukan wani nauyi wato jibi social media a katagun local government wato da suke ɗaukan nauyin kawo masu sauraro irin waɗannan wato shirirrika ko shirye-shirye masu a, faɗakarwa muna musu fatan alkhairi sai kuma shi wato malam zahari da muka kasance zaharuddin muhammad da muka kasance tare da shi ango muna maka fatan alkhairi to kuma akwai wanda ya ɗawainiya wajen a, watsa wannan shiri kai tsaye a kafafen sada zumunta wato malam abdul malik awal muna masa fatan alkhairi muna matukar godiya Allah ubangiji ya sa a mizani to a madadin su baki daya da kuma hukumar gudanar ta wannan gida da rashin jagorancin shugaban gidan Alhaji Saminu Muhammad da kuma wanda ya sada ni da ku Hassan Abubakar mai anguwa masu sauraro sunana Ahmad Adamu da ke mana fatan za mu kasance cikin koshin lafiya Allah ubangiji ya sa mu yi wannan azumi na Ramadan cikin koshin lafiya Allah ubangiji ya sa muna daya daga cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
tumarilla wannan nasiha kenan aka saurara daga nan biyar sai fim azar tare da shehin malami alkali wato abubakar musa kiyaɗe ya zo muku kai tsaye daga nan biyar si fim azare katagun jibi social media suke ɗaukar nauyin wannan shiri a dukkan ƙarshen wata to da fatan Allah ubangiji ya sa muna daga cikin wadda zamu azunci wannan wata mai alfarma da ke gaban mu na yan kwanaki kaɗan nan gaba amin yanzu karfe